أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalati fi nar baraka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala ya kara hada mu a yau 12 ga watan Ramadana shekara ta 1447 wanda ya daidai da daya ga watan March 2026 miladiya wannan majalisi namu da muka saba muna gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma da zamu tashi aya ta 85 insha Allah ta'ala kamar da malam ya karanta gabanin da akwai jiya mun yi magana cewa akwai fara Allah ta'ala wa kullun nasi husna sai muka yi magana cewa makaranta akwai masu karanta shi wa kullun nasi husna wanda wannan shine kira'an Asim ibn Kathir da Abu Amr da Ibn Amir sai kuma kira'a Kisa'i da Hamza suna karanta shi husnan afwan hasanan su suna cewa wannan suna cewa husnan su kuma hamza azayyad da shi da kisa'i suna karanta shi da hasanan mun ce hasanan haka naga ina ta faɗan shi hasanan ba shi da wata ma'ana sai dai hasanan to sai ne tambayar cewa to shi ya ji muna ta husna cewa babu ita husnan da muke cewa babu ita shine wato husna ta macen af'alu ahsan ahsanu kaman ka ce kaman ka ce afdal da fudula shine ahsan ta mata shine husna ba husnan ba da muka shine muka ce wasu daga cikin makaranta kamar su Talha ibn Usari da Ubay ibn Ka'ab sun karanta shi haka to a larabci wannan yana da wajen irabi zai kashi da wato da irabi sosan gaske wa ce shadda na kawo isa shadi ne kawai da ita muka ce in dai in aka ce husna din to galibi larabawa ko dai su kawo ta da lamun inda Allah ta'ala ce alladhi asal husna aka da lamu ko kuma aka a mushi idafa amma ba za a ce wa qul lasi husna a shuru ba sai da ce wa qul lasi hasanan ko kuma husnan wannan shine abin da muke magana Allah ta'ala ya ce wa idza akhadha mithaqakum ka tuna musu a lokacin da muka dauki alƙawuran ku la tasfikuna dima'akum akan cewa ba za ku zubda jini ba ba za a zubda jini ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma ba za ku fitar da kawunan ku daga gidajen su ba thumma aqrartum kuka ce kun yadda wa antum tashharun kuna sane kuna kuma halarci thumma antum haula'i sai ga ku ku din dai taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunan ku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuma kuna fitar da wasu sashin wasu daga cikin ku daga gidajen su tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna zuwa kuna hada kai da abokan gaba akan su kuma hadin hada hada kan da kuke da abokan gaban su ta hanyar zulubi ne da tsabar udwani adawa wa in yatukum usara amma kuma idan da za su zo muku a matsayin ribatun yaki tufadu sai ku je ku kawo kuɗi ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali a farko al'amari dama kusan ma ya kasu da kuka yi wannan ba halal bane afa tu'minu bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku imani da sashin littafi kuma ku kafirce ma sashi fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya babu wani sakamako ga wanda ya aikata haka a cikin ku face wato sai tabewa a rayuwar duniya wa yawmal qiyamah tashal qiyamah kuma yuraduna ila ashadil adab za a maishe su zuwa ga mafi wato tsananin azaba wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah da dai bai zama rabkanai daga abin da kuke aikatawa ba masu aikata masu zabi sanka a labarin addini ulaika sune alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah wanda suka musanya rayuwar duniya su da lafiyar su suka suka karbe duniya suka aje lafiya fala yuqafu anhum al azab ba za a sassauta musu azaba ba sun je lahira wala hum yusarun kuma ba za a tinke su ba wannan wannan ayi da muka karanta ci gaba da wato fadin a kullun kashi da waɗannan yahudawa ke yi ma ke yi ma wato dokokin ubangiji ne yanzu ko za a faɗi wani mummunan ta'ada ta su da yadda za ka ga sun ɗauki wani ɓangare da littafi sun yi aiki da shi kuma sun bar wani ɓangare ba su yi aiki da shi ba da gangan kuma ba wai ba su sani ba za su an ce musu kar su yaƙi kar su wato fitar da kawunansu da zalunci su ce wani ya fita a wurin yaƙi su riba ce ba dukiyarsa su sai ba su yi haka ɗin ba to amma kuma in sun je sun yakin kuma sai ka ga wato yayin da ɗaya daga ce sai zama an riba ce shi a yaƙi sai su ce wa ai ubangiji ya riga ya rubuta musu a cikin attaura wajibi sun zo sun fanso shi ko ya sa da kuɗi ne za su yi karo karo ko da kuwa a shi din a lokacin da suke yaƙi da su din maƙiyinsa ne maƙiyinsu ne ya faɗo wato sun yi faɗa da shi a a wajen a wajen gumurzu to wannan shine Allah ta'ala zai ga mana wannan ta'ala ta su Allah ta'ala yake cewa idza akhadna bi taqakum kutkatuna musu lokacin da muka rike alƙawarin ku almithaq da al'ahdu ma'ana su daya dai yana nuna wato alƙawari da ubangiji ya ya dauka a harshen annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala yake cewa su la tasfikuna dima'akum kar ku zubda jininku wannan la tasfikuna ba a ce la tasfiku ba a ce la tasfiku kamar la'an nahiya kar ku zubda jininku shi ma'ana sai aka jumla kabariya kan cewa ba za ku zunda jininku ba wannan kaga da yawa a ce kar ku zunda jininku sai aka ce Allah ya rike alƙawari daga akan ku cewa ba za ku zunda jininku ba wannan yafi ƙarfi a larabci daga ce la tasfiku dima'akum in kana son ka hana baraka ce la tasfiku na dima'akum ba za ku zunda jininku ba dan abinda muku cewa wannan dokar haka za ta zama za ta cika tabbata a tare da ku cewa ubangiji ya riga ya rubuta a shari'arsa kar ku zunda jinananku Allah ta'ala kuma sai ya ƙara ce musu kuma wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar ku je ku yi zama kun yi fada da juna kun ribace juna har kun raba wato junan ku daga wato gidajen su saboda tsabar fada da kuka da juna wannan duka Allah ta'ala ya gina wannan dokan da ya ba su ne a abin da mu ba musulunci ba mu irin shi shine wato mu zama muna da wato igiyan imani da yake daure mu baki daya mutukar akwai imani to kare zama wato muna faɗa da juna muna yin wani abin da zai zama wato mun kyari juna ko mu kashe juna ko kuma mu zama musulunta da rayukan mutane a cikin hadisi da ya zo a cikin asali haini hadisin normal bin bashir kowa wata ya gaya mana irin wannan doka da allah ta'ala ya aza akan wato banu isra'ila cewa masal mu'mina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'aqubihim masal jasadil wahid idza shtaka idza shtaka idza shtaka minhu ubun tada'a lahu sa'ir jasad bil sahri wal humma mazala yake cewa mu'minai abinda suke na imanin su da ya hada su to kaman jiki ɗaya ne idan ɗaya daga cikin wato wani wata gaba daga cikin gabobin jiki akwai ciwo a wannan gabar to sauran jiki ma sai su taya wannan gaba din na wato kin yin bacci da kuma wato radadi da kuma zazzabi da za a samu a wannan jiki din to kaga su ma wato ubangiji ya ba su irin wannan doka din to amma su sai ba su yi amfani da irin wannan dokan ba suka ci gaba da yakan juna zalla a cikin wani hadisi hadisin Abu Musa al-Ashari yana cewa al-mu'min lil mu'min kalbun ya yashudu ba'dahu ba'dahu mumini ga mumini kamar wato gini ne wanda sashi na karfafa sashi to wannan dokan ita ce irin dokan da ubangiji ya ba su a harshen annabi musa cewa la tasfikuna dima'akum cewa ba za ku zuba jinanan ku ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma za ku ba za ku wato fitar da kawunan ku daga gidajen su ba wato abinda ubangiji yake magana a nan shine ku ba za ku je ku yaki juna ba saboda kawai wani saboda wani abu na duniya ya hada ku ba kuma za ku je ku taimaka wasu wanda suke yakan wanda kuke addinin ku daya na imani da ya hada ku je ku taimake su akan wato a ku je ku taimake wasu su wanda mushrikai ne akan su wanda suke rike da addinin ku ba sannan kuma ubangiji kuma ya kuma ba da kuma wato ya gaya musu kuma cewa daga cikin dokan wanda dokan zai zo a gaba shine wato in aka sami a cikin ku wasu sun sami in aka sami a cikinku wasu an ribace su to ku je ko da karo-karo za ku yi ku haɗa kuɗi ku je ku fanso su kun ga doka uku ubangiji ya ba su dokan farko kasu ya ƙeƙeniya da juna doka ta biyu kuma kansu je su ribace juna wajen yaƙi afon kasu kore junansu daga gidajen su ce inda mun ci ku da yaƙi gidanku ya zama namu to kasu yi haka abu na uku kuma aka ce kuma idan ɗaya daga cikinsu sun yi faɗa da wasu maƙiyansu to idan sun je sun ribace su to su haɗa kuɗi su je su fanso su to sai su waɗannan mutane sai suka koma ba sa suna yakin juna suna fitar da junansu daga jaddajinsu amma kuma da za a samu kuma ko da ta hanyar wannan yakin da suka yi ne aka tsanci ɗaya daga cikinsu kuma an riba ce shi sai hada kuɗi su ce ai a taura ya ce a taura a taura su a ciki littafin an ce a je a fanso wanda ya fada cikin hannun abokan gabansu to wannan shine Allah ta'ala yana yake nuna musu ya za ku yi imani da wani bangare da littafi kuma a waje ɗaya ne kuma ku kuma ku kafirce mai wani bangare imani da kuka yi shine cewa da kuke kuna zuwa kuna kuna wato karbo su da kuɗi wannan imani ne tabbas tunda ubangiji ya riga ya faɗi cewa akwai takaful asir wannan kuma ko mu a shari'a mu mazalla ya faɗa mana wannan a in za mu duba hadisin Abu Musa al-Ashari shi ma da yake cikin as-sahihaini mazalla yana cikin ito at'imul da'i wa udul marid wa fikkul wa fikkul ani wato fikkul ani shine in aka sami wani da ke an riba a cikin mu to mu je mu hada kuɗi mu je mu fanso shi mazala ya yi wannan aikace salman al-farisi yana wato karkashin arna a wannan lokaci amma mazala ya sanya aka karo karo aka aka fanso shi to mazala ya yi umayi da wannan ali bin abi talib ya faɗa daga cikin abin da mazala ya gaya musu wasiyarsa shine fikakul asir to wannan muwa muna da shi a cikin shari'a su ma kuma yahudawa suna da shi to amma su yahudawa sai ya zama sun yi riko da sun rike shi kamar wani wato kamar cingan cewa duk yayin da aka samu wani a cikin su an riba ce za su je suka hada kuɗi su je su fanso shi amma kuma su kashe kawunan su kuma su fitar da suna za su fitar da kawunan su daga gidajen su to shine ubangiji ne yake gaya musu wannan ta'ala da suke yi Allah ta'ala ce kuma aqrartum sai kuka ce kun yadda da wannan alƙawari da ubangiji yayi da ku wa antum tashhadun alhali ku din kuna sane tashhaduna wannan fasala guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce wa antum tashhaduna anna hadha haqqun min mithaqi alaykum cewa kun san cewa wannan shi alƙawarin da nayi da ku ubangiji ke gaya musu haka wannan shi alƙawarin da ne da ku wannan sai zama ana magana da su yahudawa ne tun wanda suka rayuwa da annabi musa wasu daga cikin malamai aka ce anan suka ce wa antum tashhaduna anan ana magana da yahudawan lokacin manzon Allah ne saboda abinda ake magana wa antum tashhaduna kuma kuma din wato kun san abin da aka gaya a cikin littafin ku na shaida da da kuma alƙawari da ubangiji ya rika tsakanin waɗannan yahudawa da kuma ku to amma da tunda kun zo kun karanta daga baya kun san abin da ubangiji ya faɗa a littafin saboda kuma kun sani to wasu daga cikin malamai sun ce wa antum tashhaduna ay wa antum hudur a hali kula halarci wannan sai zama ana magana kan yahuda farko afwan na biyu kuma wa antum tashhaduna ay wa antum tashhaduna wa antum alimuna bima akhadha Allah ta'ala min al-mitha in kace tashhaduna kuna sane ku yahuda zamanin manzo Allah kun san alƙawarin da ubangiji ya yi da kakanninku to wannan tashhaduna kenan in kuma muka ce wa antum tashhaduna ma'anahu wa antum shuhud shi da alhali ku din wato kuna halarci wato kun san abinda alƙawarin da ubangiji yayi da ku sai zama ana magana ne akan yahudawan zamanin annabi Musa ko wanne dai zai iya dauka da Allah ta'ala ya ce sun ma'atum ha'ula'i sai ga ku kudin dai taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunan ku wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuna kuma wato a fitar da sashen ku daga gidajen su wannan me ya faru ubangiji ke faɗan wannan yake tuna musu haka wannan tarihi ya ƙara maimaita kansa ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusa akwai rigima da aka yi da al-Aws al-Khazraj al-Aws al-Khazraj yan uwa ne kusan wato cibiyar su daya to sai zamana a wani abin da bai ta kara balle karya ba ya hada su rigima aka ce akwai wani mutumi ne ana kiran shi daga wato banu salabatin zubiyani ana kiran shi ka'ab ka'ab to da yazo sai ya sauka a nan madina ya sauka a nan madina wajen wato kawa wanda suka kulla kawance ce ne da kabilansa dan hasaraj ana kiran shi malik al-adlani to da yaje saboda karamcin da ya masa wata sai shi kenan lokacin cin kasuwa ta tashi sai tafi kasuwan banu kayuka su da yahuda wannan to da je sai samu wani doki sai ya ce wani ne zai zai karbi wannan doki a ba wanda zai karbe shi face wanda yafi kowa girma a cikin yafi kowa girma da falala a cikin mutan Madina mutanen Yasrib ba a lokacin ba sunanta Madina ba to sai aka samu babu wanda ya je ya karba wannan doki din da yadda yake so din sai shi wannan malik al'adilani shi ke sai ya daga kwaza shi yana cewa aidin madina babu babu kabansa to kuma shi ke sai na hawa jahiliya da hamiya jahiliya ta tashi larabawa lokaci suna da alfahar a rayuwarsu wani abu ne da ba san sa ga wato wani ya zo da wani abu da ya fi kabilarsu to shi ke sai aka sami wani mutumi shi kuma sai ya ji bai daɗin yadda ya rinka kwaza shi ba yana ƙarƙarin nuna cewa wato shi din yafi shi ba hazaradan yafi ba hausi to wanda sai ta bayu sai ya ji haushin sa da ya ji haushin sa to wanda sai ta bayu sai ya ji haushin sa ya ji haushin irin wannan yabo da ya rika yi ma shi wannan wato wato abokin shi dan kabilar hazarat shi kuma yana ba hausi kawai shi kenan sai ya je ana kiran shi wani sumayir sai ya je shi kenan sai ya kashe shi da ya kai shi kenan sai ya aka cika aka kuma yaki haka to haka wannan shi ne ɗan ƙaramin abin da ya haɗa su yaƙi kawai wato wannan abu ne ƙarami inda an zo an tattauna ba da ba sai an yi faɗan ba to amma kamar da kuka sani dama faɗa ai shi ƙaramin abu shi ke hana faɗa duk abin da ka gani ana faɗa a duniya to dama ƙaramin abu ne asali ba da baka ne ake fara yaƙi da to su yahudawa suna cikin su suna cikin su aka yi ake wannan gumuzu din to a cikin su sai aka samu bainu banu qainuka su kuma suna kawance da su khasrat su kuma banu banu nazu da banu qurana kuma su kuma suna kawance da su kuma aus don an tashi za a yi fada tsakanin aus da khazraj su banu qainuqa ba zai su taimaki su yan khazraj su kuma banu ban nabi da banu qurayza su taimaki yan yan wato yan aus to shi kana su kashe junansu tunda da a cikin dole in ka ce za mu taimake ku za mu taimake ku da kuɗi da kuma mayaka to idan aka je sai a samu dan qainuqa ya kashe dan nabi dan nabi da kuma qurayza to amma in aka tashi aka gama yakin kaga dai an kashe juna kuma an kashe juna an kashe banza to in an gama yakin to kai dan banu qainuqa sai ka ji in ka ji an ce in ka ji labarin cewa akwai wani kamamman yaƙi aka kama a cikin banu ƙurana da banu ban nabi duk da ba kabilan ku ɗaya ba kuma kuna faɗa da juna kuma kai ne kila sanadiyar ma kashe shi sai sai ku ce to ai ko a tauran ku an ce sai kun je kun ba da kuɗi kun je kun faso wannan din to wannan shine abin da dan ubangiji ke ga musu cewa to ai kaga wannan akwai ci bambam kun yi imani da bangare wani bangare da littafi na cewa wato akwai akwai maganar fansa ku je ku fanso su kuma kun kafirce ma wani bangare da aka ce kakku yakin tun a farko al'amari to wannan shine abinda abinda wannan malamai suke faɗa a sanadiyar saukar da wannan aya abdullahi dan abbas muhammad ibn ishaq sahibul magazi wasiya yake ruwaitowa da isnadi mai dan rauni yana ruwaitowa daga abdullahi dan abbas cewa qad harrama alaihim bit tawrati safka dima'ihim a taura ne aka haramta musu su zuba jinanansu waftaraba alaihim fida asrahum amma ubangiji ya fallanta musu cewa a cikinsu idan an samu wani an ribace shi a yaƙi to a je a kwanto shi tsakanin fariƙai ne sai waɗanda yahudawa suka kasu kashi biyu bari fatin minhum da wasu wani gungu daga cikinsu banu kainuka wa lifuhum banu kainuka da banu kainuka da kuma wato jama'unsu baki daya kula fa'ul khazraj suka zama wato a suka zama wato kawaye na na khazraj ya ce wa nabir wa ƙuraiza wa lifin hulafa wa al'aus su kuma banu nabir da banu ƙuraiza suka zama wato ƙawaye na al'aus tsakanin idan ka haɗa bayan al'aus wa hazrat harbun sai ya zama idan aka samu yaƙi tsakanin aus da hazrat kharajat banu qaynuqa ma'a al-khazraj sai banu qaynuqa su fita yakin tare da khazraj wa kharajat an-nadir wa qurayza ma'a al-aws su kuma wato nadir da qurayza sai su tafi yakin tare da aus yudahiruna kullu wahidin min al-fariqayn khulafa'ahu al-mushrikin ala ikhwanihi kowanne ɗaya daga cikin yana taimakawa wato kawaya wanda suka kulla kawanceceniya na kabila akan wato yan uwansa na yahudawa hatta ta saka ko dima'ahum bainahum har suka zama suna zubda jinanan su tsakanin su wa bi aidihim at-taura a hannunsu akwai at-taura ya'rifuna minha ma alaihim wa ma lahum sun san abinda at-taura aka faɗa a cikin at-taura cewa wato abinda ke kansu ko ko gare su abinda ke kansu na haramcin su je su yaki juna da kuma abinda ke gare su na cewa su je su ribato ɗaya daga cikin su idan ya faɗa cikin wato ribatin yaki wal aus wal khazraj ahlu shirkin alhali aus da khazrajawa su kuma wato mushrikai ne a wannan lokaci ya abdul awtan suna bautan gumaka la ya'rifuna jannatan wala naran musan wutar aljanna ba tunda musu imani da wato wato wani addini samawi ba wala ba'tha wala qiyama musu imani da ubangiji ta da wata tuba ko qiyama wala kidama ba su da littafi wala halal wala halal wala haram ba su halatta abinda ubangiji ya halatta kuma ba su haramta abinda ubangiji ya haramta fa idza wada'at al-harbu awzaraha idan wato aka gaba yaƙi ibtada asrahum sai shi kenan sai su je sai su ribato waɗanda aka ribace daga cikinsu tasdiqan lima fi tawra saboda su gazgata su imani da abin da yazo a cikin at-taura wa akhdan bihi ba'dahum ba'dan wai za su je za su ribato sashin su daga cikin sashi yafdi banu qainuqa ma kana min asrahum fi aid al-aws su banu qainuqa sai su je su bada abin da ke cikin wato aus suka kama na wato yan uwansu yahudawa وتفتري النظير وقريبا ما كان في أيد الخزرج منهم ثم بن نظير بنو قريبا sai su tafi wajen wato hazarjawa su ba da kuɗi wato a sufanso wanda ‘yan uwan nasu wa yi tsilluna ma a samu minar dima amma duk abin da wanda aka kashe daga cikinsu sai su zama wato sun banzatar da jinin kamar wato an kashe banza kenan da shi ne ubangiji ya saukar da aya cewa afa tu'minu bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd wannan shine abin da dan ubangiji yake yake faɗa musu wannan isnadinsa akwai ɗan rauni amma kuma kusan malamai da yawa sun fada asudi ya fada abdurrahman ibn zaid bin aslam su ma shi ma ya fada so kusan duk malamai kusan na tafsiri sun yi ittifaqi akan wannan shi dalilin da sa wannan aya ta sauka cewa wato suna taimaka ma arnan larabawa ne wanda suke mushrikai a wannan lokaci wajen su yaƙi mutanen su alhali ubangiji a cikin taura ya haramta musu wannan aikin to kuma shi kenan kuma maimakon idan sun za su riko da a tauran su rike in kuma ba su rike da tauran ba su yadda shi baki da to bayan an gaba yakin kuma zai su bada kuɗi su ribato yan uwansu da aka ribace a wannan yaki da to shi Allah ta'ala ne yake cewa to ba shi nuna alaihim bil ismi wal udwan wato kuna taimakon kuna taimakon su wannan mushrikai akan yan uwanku bil ismi da saban Allah wal udwani da kuma tsabar zalunci tunda wato wannan yaki da ake ba yaki na wato da'a ba yaki na zalunci dan me kuke taimakon wannan mushrikai na larabawa akan kuna taimakon su ne kawai saboda duniyar ku amma kuma bayan an gaba yaƙi sai ku je kuma kuna fanso su al-ithm ana shine al-ma'siya al-udwan kuma shine wato abul abul musra tsaban zalunci kaga anan abinda ubangiji ya faɗa musu shine wato suna taimakon a waɗannan mushrikai akan yan uwansu yahudawa akan al-ithm da al-udwan kan wato laifi da kuma zalunci shin wannan yana nuna halaccin za a iya wato taimakon arna akan wani wanda yake musulmi akan wato da'a ko kuma wato akan shi in shi ne zalincin a wannan malamai sun ce eh wannan haka tabbas haka yake inda za a sami wani wanda yake ba musulmi ba ya zalunci wani wanda yake an zalunce shi wanda ya zalunce shi kuma shi ne musulmi to wannan wajibin mu mu a matsayin na musulmi mu taimaki shi wannan mushrikin akan shi wannan musulmin wanda yake shine azzalimi malamai sun hujja da fadan Allah ta'ala إن أنزل إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله ولا تكن لخائن خصيما sai huda da wannan ayan cewa ubangiji Allah yake ce mu manzo Allah cewa mun sauka maka da wannan littafi saboda kai mutane hukunci da gaskiya kai mutane hukunci da abinda ubangiji ya nuna maka a cikin shari'a kada ka zama kana kana wato dafa ma wani mai ha'inci kana dafa mushi baya kana mara mushi baya manzo Allah da wannan aya sai ya zama wato ya haram an haramta mishi ya taimaki musulmi in shi ne ya zalunci a kan wato wani mushirki idan shi ne aka zalunta bal a taimaki shi wani mushirkin in shi ne wato yake da gaskiya a kan musulmi idan musulmi ne bayi da gaskiya a cikin hadisi da zo a cikin hadisi sahihi zaka cewa unsur haka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka in shine ya zalunci ko kuma shine aka zalunta in shine aka zalunta ka taimake shi wajen ka tunkuɗa hannun azalimin a kansa in kuma shine aka wato yake zaluncin ka rike hannunsa kaka bari zalunci din to wannan shine doko wato kaidar musulunci shi sa ana aka ce bil ismi wal udwan inda waɗannan waɗannan wato mushrikan suna taimakon su ne da hakki a to akan wato ƴan uwansu to wannan ba za a ce musu dan me ba inda za su taimake su muƙaddara daga cikin sashin yahudawa akwai wanda ya zalunci wani wasu mushrikan larabawa to wannan ba za mu zo mu ce za mu taimake wato su yahudawa su da suke kan wani wato wani gishiki na addini ba wani addini samawi akan mushrikai in su suke zalunci amma tunda anan wannan ana yaki ne kawai na wato raba zumunci da kuma tsaba zalunci sai Allah ta'ala yake cewa tubahim alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakon su akan tsaban wato saban Allah da kuma zalunci karkashin wannan aya akwai abubuwa da malamai ke tattaunawa to kuma watakila mu ma akwai abin da ke alaƙa da mu a daidai wannan gaba shine ya halatta mutum ya taimaki kafiri akan musulmi wani wanda yake musulmin zalunci ya yi zalunci ya zama yana jabberanci a ban ƙasa ko kuma ya halatta musulmi ya taimaki wani wanda yake a mu muna da wani gagarumar bambanci tsakaninmu da shi watakila mu ce kamar yan shi'a haka bambanci tsakaninmu da yan shi'a gagaruma ce ba karama ba babbaci tsakanin imani da musulunci kusan kusan addini ne daban to yaya abubuwa suke wannan ya daga cikin matsala mai girman gaske da abin da sana kawo in ba da ni ban ba so mu tattauna wannan matsalan ba to amma tunda an zo gaba ba a cikin wato nasiha kuma a tattaunawa ubangiji anan kun ga abin da ke faɗa to zahirun alaihim bil ismi wal udwan kuna wato neman a wato kuna tibara kuna mara masu mushrikan nan baya akan yan uwanku wanda kuke addini daya da wato sabon Allah da kuma zalunci to daidai wannan anan za mu ja za mu ja layi ko mu je abinda ko malamai suke faɗa akan taimakon kafiri akan wani musulmi wanda yake dan ta'adda ne shi kansa ko kuma taimakon kafiri tsantsa akan wani wanda yake shi kafiri ne amma kuma yana da wani wato akwai wani asali da yake cewa na gaskiya da ya rike na cewa imani da annabi ko na makamancin wannan to wannan ya daga cikin matsaloli masu girman gaske wanda kanin ilimi kanin ɗaliban ilimi bai kamata addinin mu ke tattaunawa ba wannan wato fatawa ce da diyya ta maimaitu ya kamata a miƙa manyan malamai masu ijtihadi wanda suke mujtahidu al'umma su ijtihadi akan wannan amma dai ni anan abin da zan yi zan faɗa wasu usul ne idan ka faɗo in ka fahimci usul din sai ka ja bakin ka kai shiru ko kuma wato ka ji menene abin da kai ijtihadin ka zai baka abu na farko dai shi ne wato musancewa da halatta wato mu je mu taimaki taimakon arna akan abin da yake zai tsinka da mushrikai akan lagon musulmai ba wannan bil ijma wannan asali ne mai girman gaske da ya kamata kowanne mu rike shi da halatta mu je mu nemi taimakon arna akan abin da zai sanya asu arnan su sai tsinkaye akan lagon musulmai ba su san ina ne makasanku ko ina ne sirrinku wannan ubangiji ya riga ya hana mu a ayi da dama Allah ta'ala yana cewa ya alladina amanu la tahdu bi taratan min dunikum la ya'lamukum khabalan wa duma alaytum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa tukfi suduruhum akbar ubangiji adan yana faɗan cewa ya ku wanda suka imani kar ku dauki bi tsana bi tsana sune wanda za su zama yan cikin ku kamar wanda kuke rufe kofa da su kuna zama kuna tattaunawa da su kan wasu abubuwa haka da suka shafi musulmai wanda wannan na musulmai ne kadai a wurin ko dai kan abincin musulmai ko yanayin zaman lafiyarsu ko kuma wato addininsu to wannan in dai haramun ne ka je ka dauko wanda ba musulmi ba ka shigar da shi a cikin wannan tattaunawa saboda wannan zai sanya ya gane ina ne lagon musulmai Allah ta'ala yana cewa la ya'lakum khazalan su musu ba sa kasa abiyo wajen suna wato suna shirya muku makirci na barna ne akan ku kuma wa duma alaikum su abin da suke buri shine ku samu wani abin da zai sa ku shiga halin kakanika cikin wahala qarbatul baghda'u min afwahihim ai ya bayyana ba abakunan su abinda wato suke suke binne a zuciyarsu na wato kiyayya gashi suna iya faɗa ma ubangiji mai matsayi sai sun faɗa amma ta kai su duruhum akbar amma wanda zuciyarsu take binnewa to wannan yafi karfi ba yafi wato yafi girma to wannan asali ne a babu cewa duk yayin da za a yi ma'amala tsakanin wato mushriki mushriki da wanda da musulmi to haramun ne ya zama mu'amala ta da alaka da inda za a je a galaban musulmai wannan ka rike wannan asalin asali ne babba maza Allah an taba samu za a tafi jihadi wani wanda wani mushriki ya zo ce zai- shi zai zo ya taimaki musulmai yace kai imani ne ce a ban imani ba yace a ko ba irji falan asta'ina bil bil mushrik yace ni ba zan nemi taimakon mushriki ba wannan asali ne a babu in an gane wannan asalin kuma shi kenan sai mu je kuma wani asalin na gaba eh insha Allah wannan asalin ya fito fili saboda a, dole sai ana bin mutane a hankali yanzu saboda abubuwan suna yawa duk yayin da wannan matsalar ta sake maimaituwa na tsakanin rigima tsakanin yahudawa da su iranawa da sauransu abubuwa da yawa suke dawowa malamai a ta a ta ko a ta bada wasu tabarumi na fatawoyi da sauransu kuma su ma ɗaliban kowa ya ce da sa baki matsala ce wannan mai zurfin gaske in baka sani ba to kai zuka shiru da Allah a gurbin malamai su tattauna wannan- wannan masail nan to wannan shine asali to wannan shi kuma sai akwai wani wani asali ko da malamai ke tattaunawa shine wato neman taimakon a kafiri a abin da yake maslaha maslahan yana koma ba kare gidan musulunci da kuma rike hannun wannan azzalimin wani musulmi ne azzalimi wanda ya rai aka an rasa za a da shi to kuma aka duba aka gani sai aka ga bayi da wasu wanda za su samu musu tsinin giya su zane shi sai wannan arnan to sai aka je saboda wata maslahan in an mutu tashi shi kuma zai biya lalata gidan musulunci ne baki da ya ƙara jawo adawa da ringimu tsakanin mu su kuma wannan arnan a a- sun zo suna neman wani- wata yan nakiya a hannunmu da wani dan alkaki a hannunmu a kan ce nakiya an ce alkaki wani dan alkaki da sukari a hannunmu sai muka ba su wannan sukarin saboda su je su mana maganin wata shi fitanen shi kuma wannan ya halatta to wannan shi kuma tsakanin malamai akwai sabani tsakanin malamai akwai saɓani bari in yi wato ƙuruƙuru don a gane lokacin da ali nakis kusa akwai rigima tsakanin saddam da da da da da kuwait ai kawai kuwait da eh, saddam saddam cikakken azalimi ne fa ba wai ba wani mutum ne na allah ba kusan wannan kuma shi daga cikin daga cikin abin da wato ah, malamai ma a wannan lokaci suka dinga wato aika masa dalagin na suna masa nasiha shine ya dauki aqida ta ba'atiyya aqida ta ba'atiyya aqida ta gurguzu kusan aqida ce ta kafirci ita kanta su shek bin baz a wannan lokaci kusan sun ma mashi hukunci da cewa shi ba musulmi bane ba ina cewa aka yi mutu ba dan kusan daga baya zai ta cewa wato ya kalmar shahada ko an ce yayi to wannan kuma ta kila saboda su an ra- irin wa'annan ma mutane da za a ga wani lokaci yau suna yi musulunci gobe ba sa musulunci ba ka iya musu hukunci kai tsaye ta yi wa da da ya zo mutuwa kuma da ya kalmar shahada da gaske yake yi an a cikin mawallafa ma ana samun wani arrazi a littafi daya shafin farko sai ya faɗi kafirci iri-iri in kuma je can gaba kuma sai ya tuba to kaga ba ka iya hukunci irin wannan almuhim dai malamai a wannan lokaci sun masa hukunci suka ce shi ba ma musulmi bane to mukaddara ma musulmin ne a a lokacin nan abin da ya so shine kusan laraba duk tsoron shi suke yi saboda turawa sun bashi makamai iri-iri a- a kusan kusan kusan iraki bata wuce kano nan ba ta ma kai kano ba tsammanin ta kai kano ba gare wanda suka sani da ba saboda makaman da yake da shi laraba duk ƙorashi suke yi zai iya zuwa za a je taro kawai haka nan kawai da kiranci ce ga yadda za a yi din su ci gaba da masa kamar bani kawai ba yadda za su iya a lokacin laraba suka rasa za su yi A, sai suka je suka nemi taimakon arna kuma to wannan sai ya jawo rigingimu da har yanzu muna gan tasirinta a yanzu tsakanin farf- a farfajiyar ɗaliban ilimi a su shakmin ba suka ce a ji a nemi taimakon arna nan saboda shi a riƙe hannunsa a kore shi saboda ya ce gidan mai na kuwait da waye da sauransu duk zai je ya yi ta'addancinsa shi kuma shakul albani ke cewa a'a yanzu idan kuka je kuka je kuka je kuka ce waɗannan kafiran su shigo gidan musulunci in bayan an riga an gama to yanzu sai ne kuma ya za a yi in an riga an gama raba zai tafi ya kyale mu ya bar mana gidanmu koko daga baya wasu makicin za su yi biyowa baya kai shi ya ce gaskiya yana da yana aiki da hadisin falan asta'ina bil mushrik shakul albani Shek Albani yana daga cikin bayan Allah da Ubangiji ya musu sai yanzu ana cikin ana an yi gaba ba- an yi gaba ana cikin wasu rigingimu kawai sai ka je ka koma ka ji audio clip din sa sai shi Albani ya taba tattauna ba na matsalar yanda da ga lauran kuna Albani da ya zo shi wani Albani babban ba shi abin ma ya wuce misali wato ina mamaki yanda Ubangiji ya masa hangen nesa shi ba ina cewa Allah ya yi daidai ko bai daidai ba ina ga muku yanda Ubangiji sun ya masa hangen nesa yana da hangen nesa kwarai da gaske albani dai ya saba a wannan babu ya ce shi gaskiya yana ganin a dai je a sayan da za a yi a a dama kuma shi ba baya kafirta shi sandan din gaskiya yana cewa dai yana ganin shi musulmi ne mai sabo Ha- haka haka daya yana dai shi da kusan shi ma kazafi wannan kusan kazafi wasu daga cikin malamai sun kafirta shi eh kusan da wannan fa a wannan abubuwan fa ku- eh, ana an- an- lokacin da ake rigimar alharbu al iraq ina iya tunawa an cutar da aka zo aka dinga sa mana wato wani ne ake cewa hotunan su da waye ana sa ma yara saddam waye wani kazafi ba wasu ba wasu wato wasu ba wasu wato kayan gabas ne ba fa gazafi gazafi kafircin da yake ya bi da yawa sosai daga ciki shi wato dan kala katin aka samu ya taba fitowa ya buki kiddi ya ce shi dan kala katin ne sosai yace shi ba roke da sunna ba roke da hadisi daga ciki akwai wani yana tsammanin cewa duk wanda duk wani ba wanda ba balarabe ba in yayi musulunci kawai ya taya balarabawa fada ne kai ma yana ka ciki kai banzan bazara ka zo kana addinin da ba naka ba akida sa kenan kazabi ba daga ciki akwai magana cewa ka'aba kawai gunki ne daga cikin gumaka aje aje aje a sayar da ita daga ciki akwai magana cewa ba ya gadalin da za a hana wato yahudawa da sauran kafirai zuwa zuwa ɗakin ka'aba suna suna suna tawafi ba da akwai akwai gidu da yawa shi shi kuma sadaf shi dan ba'af ne ba'af shi ya shine wannan akida ta su mashal asad wannan na dan fara saboda kar a ji muna magana kan wasu mutane da da can ku a Najeriya an dauke su wasu manyan gwaraza ne ni abin da ya dame ni a nan shine a lokacin Saddam wasu daga cikin malamai sun ba da dama kafirai aka hada kai da su turawa Amurka da sauransu to wannan ya biyo baya da kura gaskiya har yanzu kuma wannan baya da kuran tana nan na san za ku ji shekarun baya wasu sakarkar yan hotoro da yan ilani da sauran sun fito suna cewa ma albanin zariya bal jafar da yan bid'a ne bid'a suke yi suna kaza suna kaza suna kaza to duk wannan rigimar ce ta jawo shi duk wannan rigimar tarzatsar rigimar da ne ake tafa bai ita a yanzu a cikin farfajiyar wato ɗaliban ilimi da ake tattaunawa a ce malam wane dan sunna wane ba dan sunna wane salafiya wane ikhwani wane waye wane waye dukkan wannan ne su al-rabi'ul madkhali da sauransu da sauransu wannan magana ce mai tsawo mu ci gaba to wannan dai kusa na ga muku akwai sabanin malamai to amma dai a malamai suna cewa maza Allah an samu wasu lokaci da ya nemi taimako na wanda ba musulmai ba akan abin da ba zai taba asalin gidan musulunci din ba kan kuma abin da masalata zai dawo wa musulmai wasu daga cikin kuma sarakuna kuma an samu sun yi haka sau da haka wannan in kaga an yi wani malami ya saba da kai a wannan fatawa din kai ba a naura in kake ba to ya kamata ka sa kanka sauki kuma eh kar ka dinga aibata wa malami in kaga ya saba an ji wannan an ji wannan shi ma za mu jirga gaba a har yanzu ba mu je inda inda za a je ba inda wata kila ke mutane ka kai da mu yanzu ma abin da ya fi dawo mu shine wato arewacin Najeriya a banda wannan kuma sai matsala da take ƙara tasowa a shine wato yanzu misali dan akwai wani gari da suka ce su yanzu sun shata su yan shi'a ne baki ɗayan su suna cikin mu musulmai ba muna ta'attaba da su ko dai bid'a ta zama bid'a ce mufassika ko mukaffira mufassika shine wanda in bid'a ne zuriya amma ba su ba ka cewa duka su zama sun fita musulunci ko kuma rawafid din nan wannan masu cewa masu asaban addini ne da su ifna shari'a nan da sauransu da sauransu wanda su addini ne ma daban su waɗannan yaya hukuncin su yake to su wannan in ka ɗauke su wato kasancewar su a gidan musulunci suke kasancewar kuma suna amsa wani abu na sunan musulunci su rawafid din haka su musulmai ahalus sunna ba sa yadda a taimaki arna a kansu duk da kuma ahalus sunna suna faɗan cewa ta wata fuskan yahudawa saboda su saboda su kafinci su tsabar kifati ne to su sun fi tsanani amma ta wata fuskan su kuma waɗannan sun fi tsanani wajen yi wa gidan musulunci illa su duk inda rawar da suke illan da suke ma musulmai ya fi akan illan da yahudawa lokaci kan yi illa ta kanada su haka suke to irin wannan ibn taymiya yayi magana akan wannan mai tsawo a littafin sa a cikin mazmul fatawa sa a cikin minhajus sunna yayi magana cewa idan aka sami kafirai sun farma gidan musulunci ko da wannan gidan musuluncin mun san cewa waɗanda suke wato suke amsa gidan musulunci a wannan wajen rawata da rahibawa ne yan shi'a ne to wannan ba za ka zo ka ce wai gwara a zo a ci gaba da wato balbalin bala'i a wannan gidan ba za ka zo ka taimaki su waɗannan rawahid ne ko da ka saba da su akan waɗannan su kafiran wanda kwana kuma an yi haka mu a tarihin musulunci za ka ga rigimu da aka rika yi lokacin daula fatimiyya fatimiyya su ne wannan ubaidiyya rigimu da suka je suka suka je suka ballo diyar to amma daga baya dai dole aka zo aka ci gaba da taimakawa ana ta danne arra ana ana kora su su salahuddin ayubi da sauransu za ka ta sun yi kokari ba su bari sun ce wai saboda wannan daular daula ce ta arna ba a zo kawai a cigaba da nikake su kawai a cigaba da wato gashi su ya sayar sallah ba a haka suka yi ba inda za a ga suna yi ai ba ga saboda dole a rika gaya mutane irin wannan abubuwa saboda yanda wato ake fama da shubuhi yanzu bari mu kata magana ibn taymiya wannan fa ba fa ina magana yanzu akan su ita daular iraq din ba ko kuma shi yanzu wannan wanda ya rasu yanzu ne mawqifin mu yanzu akan shi shi yanzu ina magana akan su ita daular da kuma gidan musulunci da kuma wanda suka suka musu kawanya wannan gida ne na musulunci a wajen in ta yi abin da yake magana kenan ba yana magana yanzu kan maganar cewa shi wanda yanzu ya mutu shi kenan mu dinga mi wani zaman makoki na kwana uku ba ba shi nake magana ba wannan shi ma hukuncinsa daban yanzu ibn tabi'a cikin fatawa yana cewa an tambaye shi kan wannan matsalar cewa yanzu irin wa'annan rawatu da za'i da su ko da an rasan wannan yace alhamdulillah yace to yuriya ya tabbata ga Allah kullu man kana mu'minan duk wanda ya zama mu'mini ne bima ja'a bihi muhammadun da abinda annabi muhammad ya zo da shi فهو فهو خير من كل من كفر به to ya fa alkhairi akan duk wanda ya kafirce ya kafirce ma annabi Muhammad wannan shine mutalak na farko tukuna mashigan farko tukuna wanda ya imani da annabi ko da za a imani nasa akwai tasgaro to ba dai yake da wanda shi ne mai da annabi ba an fahimci bambancin ko sai ya ce wa in kana fil mu'mini bi zalika naw'un min al bid'a ko da shi wannan wanda yake imani da annabi akwai wani nau'i ta bid'a tare da shi سواء كانت كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة وانا بدعة بدعة الخوارج كو شيعة كو مرجئة والقدرية كو قدرية أو غيرهم فإن اليهود والنصارى سوى اليهود هذا نصارى كفار كافرين وانا كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام كافرين دا وانا باكا بقاتا بنسيئة جدا مسلمين مو مسلمان نا كافرين in ba wasu fitanin da suke cewa yanzu su ma su yi aljanna ba amma mu a gidan mutunci mun san waɗannan su kafirai ne ba wani ba wani tantama akan wannan wal mubtadi' shi ko mai bid'a in kana yahsibu annahu muwafiqun lir rasul la mukhalifun lahu in shi a bid'an nan tasa yana tsammani yana riya cewa shi abin da yake akai ma shine ya dace da addinin annabi Muhammad kaga kaga kamar wanda zaka wasu in bid'a na riyawa yanzu boko haram shi gani yake ba shi yanzu tsammani yake gani abin da yake rikewa shine asalin shari'a din ba ka ba ka ba yace to kaga lamme kun kafirin bi kaga bai zama kafiri ba walau qaddara in ma da an tsammanin cewa an yi kaddara annahu yakfuru cewa ya kafirce da bid'arsa falaita kufruhu mithla kufri man kazzaba rasul sallallahu alaihi wasallam ba kafirce ya daidai da wanda ya kaita manzo Allah ba abu ce rawa da kuma kaita manzo Allah kar ku ku san da haka akwai mai cewa ma shi a kale shi shi ya jawo mutane bitila ba shi ya mutu ba ba shi ya mutu a haka ba bai bar bai mutane ba mutane wasu mafita ba akan Ali ya shi kawai akwai masu faɗa wannan a Najeriya mana akwai masu faɗa to an ji wannan maganar ko shafi kan da a cikin hajji sunna sai ƙara faɗa cewa ala tara anna ahli sunna wa in kanu yaquluna fil khawarij wa rawatib wa ghayrihim min ahli al bid'ah ma yaqulu baka ga ahli sunna duk da abin da suke faɗa na wato girman sha'anin khawarijawa da rakibawa ba na bid'o'i da suke ciki lakin la yu'awinu al kufara ala dinihim sai dai ba sa taimakon kafirai akan addinin su duk wanda in sun ga wani kafir ya zai yaƙe su akan addinin su to za su taimaka ba arna ba saboda yanzu ai koya dai mun haɗe da su kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh so da kai lokaci aka iya maja din ba ba ba laifi bane an yi maja ba su cewa an yi maja an yi maja wani haramu ne ba ce ce wace ce ana iya yi an an in an samu maslaha wala yahtaru buhur al-kufr wa ahlihi ala buhur bid'atin duna dalika ahli sunna ba sa zaben a sami wato kafirci da mushiki da rinjaye ko kafirai suke da rinjaye akan masu bid'a والراهبات ذات مكنوا لا يتقون اما su rahibawa su da tarihin su in suka samu dama su kuma ba sa yi wannan ba sa yi bin wannan kaida wannan za ka ga kaida haka dai haka ya faru gidan musulunci baki daya daular daular ta iraki kalimanci ta iraki ta zama ta kare ba samu dama sai ta hanyar ilmul alqami ɗan shi'a ne wannan in ka bi tarihi ba za ka ba za su ba duk iyayen da kaga an sami wato ɗan shi'a za ka gani wato su kafiran sun fi bukatar su zo su sallama musu komi su ci gaba da tsirka mana wato abin da su tsirka mana ba bai za a gama iraki ne haka aka yi ana gamawa sai aka je aka ɗauko waɗannan yan shi aka ba su suka dinga gada ba musulmai azaba a siriya haka aka yi waɗannan wannan shi shugaban nan nasu ne wanda ya rasu shi hamila iya da ake ta faɗa da shi hassan nasarullah ɗan lubunan na hizbullah lubunani abinda suka yi ko arab da su ba yadda suka dinga haɗa kai ana niƙaƙe musulmai a wannan lokaci duk abin da kaga an yi kaga an ce an sheke musulmi an ƙona shi an yi kaza ana magana dubu ɗan ruwa ne ko miliyan haka ake kaddarawa fa shi yasa duk yayin lokacin da shi Hassan Nasrullah da ya rasu ai kaga mu mu farin ciki muka yi cewa muka yi mu an huta da shi ba da yanzu muku munafunci mu ce shi wanda da ya rasu yanzu wai wai wai wai za mu wani makokin mutuwarsa bayan shi din wancan din shi shine yaran shi shine babban wannan in kuma tarihi sai wannan shine babban shi amma a a menene ke faruwa yanzu a abubuwan da ke faru muke gani a yanzu wato shi su kusan shekara gwammai baya kusan wato su aran duniya sun taimaka ma yan shi'a ne baki a middle east akan sunna abin da ya rika faruwa kenan suka ba su madafin iko suka ba su komi irin yadda suka dinga musu saddam a baya bayan sun gama kuma da siyasar arfat bayan an gama an to kai yanzu ka kare ka kai lamarin ka riga kare shi kenan sai aka zo aka kakkashe waɗannan to shi ma shi ne yanzu su ma waɗannan bayan an gama karkashin fadin ubangiji maka zalika ni walli ba'd zalimina ba'dan bima kan yaksibun wani wani karamin azalimi ne ba azalimi in an gama kuma daga baya shi ya wasu ta kare sai a zo a gwara kansu to wannan shi abin da ke faruwa waɗannan mutane rigimar su da suke yi asali yadda aka suka ji su farisawa ne ko faris ba wai su ne kaɗai ba banda su akwai mutane da yawa a garin ya yi san maka ba dai wannan haradin rai ne duk kusa malama suna da ake suka tashi sai imamu imamu abu hatimin razi za ku ji muna faɗa duk yan can ne su ne sabu duk suna can ne sai ma wasu ne su ma duk yan can ne saboda haka akwai manyan malamai na sunna kuma har yanzu akwai yan sunna a wajen to yanzu kai musulmi yanzu bayan kasancewa waɗannan yanzu idan suka suka sami galaba akan su waɗannan iranawa iranawa su waɗannan manyan jagoran nasu su ba ta su muke ba abinda suka yi wanda ya ishe sai ga yan siriya masu mutu suna ta munna a daidai lokacin da a tsara nan akwai masu cewa su suna makokin mutuwansa to can wani bangarorin kasan kuna ga gugu wasu annosu suna ta munna kun ga wani kun gani ko to kar ka je ka shiga faɗan da wato ka shiga tattaunawa da jahilci ba kai baka san komai ba shi yasa dole a gaya maka me yake faruwa sai ka san kuma menene asali na musulunci kar ka je ka dau wani asali da ba daidai ba ka ce da shi zaka shi zaka dan maka ka dauko asalin ba a taimakon musulmi wancan kaga ba daidai kai ba ko ka dauko asalin a wato wani musulmi jabberi yanda aka yi masa dam kaga ba daidai kai ba ko ka dauko asalin cewa ai a ci gaba da yi a karkashe su a mulkushe su mutanen Iran duka ɗan shi'a ne a karkashin fadar wa kazalika walli ba'd zalimin da ba'd alhaji a cikin su akwai yan sunna akwai kuma wanda suke su musulmi ba su gani ba akwai kuma jahilai ma su rashi ba mu yi amma jahilai kuma banda wannan bayan an riga an gaba yakin wani wani wani wato tabbas muke da shi cewa kuma dai suna da sauran garuruwan ba da sunan ba su ba babu tabbas to za ka tsaya kai hukunci ka tsaya kai hukunci shamil in ka tsaya kana hukunci wani bangare ɗaya to za ka samu matsala za ka ga su kansu su kansu saudar dauloli da ake da su a yanzu ka ce kamar saudiya kamar imarat kamar qatar qatar da ba kawayen su ne mali saudiya imarat masar da sauransu na ga dukkan su ai suna da sabani mai girma tsakanin su iran amma za ga ba sa ba sa ba sa jin dadin wanda yake da ake yi sun san cewa su din ba wannan zai sha su kuma sun san cewa wani wato makirci ne na samuwar huntington da turawa ke dauka suke kaddasawa cewa duk yayin da aka samu sabani tausi'u dawa'il khilaf abin da ki jawo na sabani tsakanin ku a dinga abin nan in bayan an gama an gama da sadaq an koma wajen shi an koma an gama sai alfa an gama an an koma wajen an kashe an gama da yan shi akwai su an an yi da yan shi an hada su sun rike sunna yanzu an koma wajen su za a rike su ma to kuma ku in an gama kuma ruwa za a dawo sai wajen ku kuma to saboda haka yanzu kai musulmi kai ahli sunna abin da zaka yi zaka kishin mutananka zaka yi kishin musulunci a wajen za ka yi kishin kuma wanda ba su je ba su gani ba na mutanen iran ɗin su kansu cewa duk inda faɗa ta yake to a tsaye da faɗa tun da waɗancan su suke ɗudwani ubangiji ya sanya wa dolar faɗin ta tsaya a haka don ta ci gaba za a samu matsala ba ƙarami ba to amma kuma ka san da cewa kuma su waɗannan rubutu za ke kashewa mu ba mu ba mu da wani naka ko jamal ba wani taguwa ko guraɓin mu da ya mutu a cikin su duk abin da kake gudun cewa kar a yi to su ma sun taɓa yin irin wannan babu a wani abin da za a gani an musu a yanzu su waɗannan sunan hassan nasarullah ku su waɗannan ali hamida da ake ta magana face su suke ba da fatawan ma cewa a ci gaba da yi kawai ai waɗannan abawa ne a ci gaba da kashe su a ci gaba da yi saboda haka idan baka fahimci yanda asalin wannan faɗan take ba to sai ka ga ka fada cikin yanayi da ba shine ba saboda haka addu'a za mu ci gaba da Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya a Middle East Allah ya kawo zaman lafiya a wannan wajen sannan kuma Allah ta'ala ya kawo wannan mutane mafita amma su kansu ma yanzu idan aka fita banda yakin ba sa da ake magana za a ci za a iya yi to wala bar wurin wala a bari kuma yanzu idan misali kadara su wannan daular ta rushe baki daya su yarma an riga an gaba da su sai tarihi to yanzu wannan musulunci ne ya tsara samun ɗaukaka ko kuma da arna ko kuma musulmai ne suka samu rinjaye su arna ne za su samu ɗaukaka ne za su samu ɗaukaka sau da haka garin ka je kana magana kan asalin musulunci sai ka je kana kare rigiman wani mutumi da wani mutumi rigiman larabawa da farisawa ko rigiman farisawa da larabawa ba ruwanka da wannan ko ka je kana faɗa wasu maganganu kana kare imbaraturiya wani mulkin gado na wani mutumi shi ba can saudiya ko na ba ruwanka su ma masana su ce yanzu in an gaba kuma su ma za a iya dawowa kansu da faisal ya zo ya musu turjawa kan shi suka yi musu ma sai ka rada abun kai babu ruwa ka tsaya kan musulunci kawai ina maslaha musulunci yake shi ba maslaha musulunci yaki a wani wurin ba maslaha yaki da Iran ko in ta tarwatse to bam shi a wajen ta tarwatse to sai ya shiga wurin kowa ba ma magana mun kashi Laraba ba har Afghanistan da Pakistan har inda duk ya shiga saboda gaba ki dai lu'uba din yake yake canjawa kusan wato katin da ake yi wasa da shi a wani wajen zai ƙara canjawa ne to kuma kusan daga cikin katin da ke amfani da shi shine duk yanda za a yi gidan musulunci a dinga hada husuma da rigimu a ciki in bayan an gaba kuma saboda in ba a rigima ba ku fada yakin ba tsakanin ku ba ta da su yi gasu a ba su yi gaba sau da ba ta rigima mu ma nan kaga nan a kasan haka ake yi shi kanshi iyakan ba in ka je ka duba yadda suka canza iyakokin middle east da mu ma nan sax people agreement suke kiran shi za ka ga abubuwa ne wanda ke akwai makirci a ciki kai da kake rayuwar ka dan jare an koma da kai wasu mutane wanda sun ganye suke sawa ina za ku dawo lafiya za ku dawo lafiya ba to su ma aka rika aka aka canza musu iyakoki shi yasa larabawa da kaka suna ma rike addinin musulunci yanzu zaka ce wa larabawa sun lalace wallahi yanda kaka suke rike addinin musulunci a yanzu ba in mu ne aka ma irin wannan fada yanzu wani labarin ake gaskiya ina ganin mu'jizar musulunci yanda suke rike musulunci a yanzu su larabawa a haka ba saboda yayin makincin da ake musu Allah ta'ala ya wato taimaki musulunci da musulmai so Allah ya sa an fahimci lokacin ya Allah ta an fahimci an fahimci inda nake son akai abinda nake son akai shine wato kar ka zama kana yawan tattauna baki sa baki a abinda maganar malamai ce bincike yanzu duniya yanzu an duk labarai da kake gani a sama to galibi a ƙasa ko su munafunci iri iri aka sarkafe kai ba ka iya ganewa kawai da ganin sa kawai haka on the surface suka ce a fito a faɗa amma dai tabbas wani abu da muke da yaƙini malaman mu suke gaya mana duk cewa za ka gwagwarmaya da arna a irin wannan zamani to gwagwarmaya shi ya kamata ya zuwa gwagwarmaya na gumurzu irin physical confrontation din nan shi ya kamata ya zuwa ƙarshe duk wani duk masu gwagwarmaya na kuduwa duk duk yadda labarin suke zama sai an sai sun mutu daga baya kowa ya kuje ku kowa ko ga dama a tarihi da ake da shi a asalin hadith ne irin yanzu rayuwa da ake shi a yanzu la wuri ya dafa gwagwarmaya sai an kashe shi ya dafa gwagwarmaya sai an kashe shi kuma sai a kashe manufar mu yanzu abin da muke magana shine wato mu zama musuluncin ma mun dade shi tukuna wanda wannan shi da ake cikin namu farko tukuna dan muna da sabani na kabilanci da waye da yawa me zai haɗin ba musuluncin ba in bayan wannan kuma to kuma sai kuma mu a samu kuma umma mu'mina umma mu'mina sai umma muhajira in ka samu umma muhajira kuma mu ma sai muka tanye zamu zamu musu sai mun sai mun gama nazarta su baki daya sannan kuma sai mu ga mu ya zamu yake su buwa kamar yadda suke mana amma yanzu ka zo ka ce za ka faɗa in ka za ka je ka faɗa shi ki za su in gizo wato keya dan uwanka yanzu ya halaka ka ko ya bada wani bayanan sirri akan ka intelligence report akan ka shi ma in ya in ya gama sai su kashe shi sai su zo ta wajen ka su dinga hada kanku suna gwada ku kanku a wani da wanda kun kashe juna ba ku haifar da ɗaya mai ido ba kuma komi da komi komi na wajen naku ya daidaice duk wato man naku da meye da arzikin ku duk an ba an tsayaye ku saboda wannan wannan abuwa shine abin da ke faruwa yanzu a wannan waje kuma mu ba Najeriya abin da muke sana kenan iya fahimta mu kenan Najeriya idan har yanzu ana bukatar wasu kwakwale masu kaifin hazaka da za su yi mana nazari kan waɗannan abubuwan nazari theoretically tukuna in ka ce wai wai kai yanzu zaka zo ne ka ce zaka yi wani daji ga ɗaya boko haram kuna gani bayan da aka aka gama sun yi musulunci ne musu yi ba an raba su bari ba ba za su taɓa bari ba saboda haka sai an yi nazari ne an gani sai kuma a ga menene wato abinda musulunci yake bayarwa na mawkifin da ya kamata a ɗauka Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya abinda muka taji Allah ya bamu abinda muka taji Allah ya bamu lada abinda muka taji Allah ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh